الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 25 ga watan jumadal ula shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan daya shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 66 za mu tafi darasi na 67 a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيطان inda za mu tashi hadisi na ɗari hudu da sittin da biyar sannan kuma shafi na ɗari da talatin da biyu inda za mu tashi babi na arba'in da uku inda ba na yafi babu fadlil fatihati wa khawati min suratul baqara babin da yake magana akan falalar suratul fatiha da kuma khawati waɗanda za su tike ayoyin da za su tike na suratul bakara wato ayoyin ƙarshe na cikin suratul bakara ke to gashi an turo mun cewa yau 26 aka ce ko ko akwai sabani ne a kwanan wata mai zargin musulmi ya ce a cikin da biyar to shi kenan da shi za mu yi amfani to sai wal hatti ala qira'atil ayataini da kuma kwadaitarwar kwadaitarwa a kan wato karanta ayoyi guda biyu min akhiril baqara daga wato karshen suratul baqara shine awala rasul zuwa karshe kuma da yake hadisi na 465 ana bi mas'ud al-badri an karbo daga abu mas'ud al-badri wata kila wannan abu mas'udin din wato ya sha bamban da irin wanda muka saba biyawa kaga aka ce mutum albadai yana nufin wanda ya ne wanda ya je yakin badar ko wani title ne mai kyau na musamman da ake ba wa sahabi domin annabi ya ce da Allah la tala ala ahli badr wa qala amadu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum duk wanda ka ji da wannan title din kan aljanna ko me zai yi Allah ne ba shi dama ya ce ji duk abin da zai yi shi sa kamar hadisatul ifki da muke biyawa wanda muka biya ranar lahadi ai za ga akwai hasaka wato mista ya fada shi ya ji ga cikin tsautsayi amma da mahaifiyarsa ta ce ta ce Allah ya wadaran sa na naji cewa sai ya zaki wadaran wanda ya bi bada ya zaki duka zai ne wanda ya bi yakin bada haka hadi ibnu abi balda lokacin da aka samu matsala ya tafi ya yi revealing secret na musulmi ya tafi ji abin da aka gama tattaunawa shi ma kaga da aka kawo shi da yana umar yace wani ya yake maka annabi alaihi salatu wasallam yace shi ya ne zuwa ka san ya je badar ba kamar badar wani certificate aka baka ko me mutum zai yi da abin da ake gayawa waɗanda suke cewa sabai sun yi ridda gaba ɗaya sun yi ridda wanda mutum biyar misali to mutum ɗari uku da sha hudu sha uku sha bakwai ne suka yi a sabanin da aka yi daga sha uku zuwa sha bakwai suka je wadar ya za ka yi da zauren in kace guda biyar ne kawai musulmi zauren ɗari uku da ɗan kai ɗin kuma ba duk gaba ɗin turin da ko sun yi wa ba shi ne ai domin Allah ya ce su je su abin da suke zo in ba sun yi ba ke ba mun sha ba da wannan misalin ko a gidanka yanzu ka kalli wani kace duk abin da yake zo yayi ba wanda yake koyi daga gidanka babu ballantana wanda ya halitta da yake aje abin da yake ko gurin zuba da yanzu kana makaranta yanzu ka kallo wani kace wannan duk malamin nan ko wani dalibi kace duk abin da ya ga dama yayi kai kasai wani akaran ba da yaji zo ba ki takarda kora babu to saboda haka wannan shine to shi wannan abu mas'udin al-badari din ba badare ce ba kawai wato gurin ya zauna domin wannan ta karanta tarihin badar din ai da sunan guri ne da ake diba ruwa wasu kace rijiya ce wasu kace sunan mai gurin ne asalin fili ne maganganun da aka yi kamar yadda wanda muka biya na biyu rahama da su an tattauna tattauna wannan magana ko ra'isul maktub to saboda haka akwai wannan magana dangane da abin da ya shafi badar to shi zuwa ya zauna a gurin kamar unguwar ya zauna ta ake kiransa wato dan unguwar ai za ga yanzu ko a makaranta da yawa wani za ga dawaki kuke ce mai wai saboda dan dawakin kudi ko ya kafai misali ko da laifi irin wannan to shi ma za ka yi ko kofar wambai kawai sai a rika cewa mutum wambai misali a yanki gaba ɗaya a yi tarkiri ko a yanke sunan to saboda haka wannan shi ma shine albadari abu masudin albadari zama yayi a gurin shi ba yakin badari ba zama yayi a gurin to saboda haka kan yana da kyau mu kiyaye shi mazaunin gurin ne sai ake kirkiran sa albadari mazaunin gurin badar kenan wanda ya zauna a badar shine abu masudin albadari Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya ce al-ayatani min akai suratul baqara ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara man qara'ahuma duk wanda ya karanta su kafata hutun ije fi lailatin adaransa karshen daransa fi lailatin adaransa kafata hutun ije shi ne ba da yake ta tattaunawa akan da annabi alaihi salatu wasallam yace kafa ta hutun ishe shi daga me daga wato daga sauran abubuwan gaba ɗaya misali da mutum zai zo daga wurin da ya saba yi da dare ya saba ya ya raka goma sha ɗaya to rana kuma wani tsautsayi ya sa da ya zo kawai ya gaji sai karanta amana da su dama akwai ta a cikin nau na baccinsa to aka ce sai kisar masa wasu kuma aka ce a addu'o'insa ne da ya saba yi yana karanta amana rasulu ga kuke kawo ƙara da sauran shi ma na kwanciya bacci kawai sai bacci ya kwashe shi shi ma kafa dawo amma malamai suka ce ba wai kofa ake baka cewa ka zama kuma malalaci ba in ka zo ba za ka yi sauran addu'o'in ba wani ana nuna ma wato in wata larura ta faru ka biya ya amana rasulu sosai kisa amma kada ya zama ɗabi'a ka kullum a kwanciya bacci amana rasulu kadai kake biyawa wanda al-mu'awwid da tani da salat da sauran azkar da ake yi yayin kwanciya ba saboda abubuwan da wato suka kunta abubuwan da ita wannan amana rasulun ta kunta ta kunta kaga kamar yadda ya tabbata mala'ika jibrilu yana ambatar wannan sura lokacin da wato ya zo kawo wahayinta yana ya kira ta da suna wato nura haske ita wannan amanar rasulun domin ya tabbata daga abdullahi da abbas yana cewa wata rana muna zaune gurin annabi alaihi salatu wassalam kawai sai ya ji wani sauti daga samansa annabi alaihi salatu wassalam ya ji sauti a samansa sai ya daga kansa yana daga kai sai yake cewa sahabbai hada babu minas sama'i futiha al-yawm wannan wata kofa ce a sama da aka yau din nan aka bude ta lam yuftah qattun illa al-yawma ba ta bude ta wace yau yake fa nazala minhu malakun daga wannan kofar wani mala'ika ne ya fito ya sako fa kana zai ce hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattun illa al-yawma mala'ika jibril ya ce wa annabi alaihi salatu wasalam wannan wani mala'ika ne ya sako kasa wanda bai taba sakowa ba banda yau sai sallama wa kale yace abshir bi nuraini utaitahuma albishirin ka da wata haske guda biyu da Allah ya baka haske guda biyu da Allah ya baka wato lam yutahuma qaddaka wato nabiyyun qad qablaka ba ta ba wani annabi in ba kai ba sai yace fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara ayoyin su ne surar wato ayoyin su ne surar fatihatul kitabi da kuma ayoyin ƙarshen bakara sai ce lan taqra bi harfin minhuma illa u'itahu ba wani harafi da zaka biya amana rasulu ba sai Allah ya ce na ba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kagani cewa la nufariqu baina ahadin min wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الله يكي كدف عنك إن كتي ربنا لا تؤاخذنا يا أبنجي كذا كامهم إن نسينا أمك منتا أو أخطأنا قومك يكسكري في الله يكي كدف عنك na yadda rabbana wala tahmil alaina isran Allah kada ka dora mana nauyi kama amantahu ala alladina min qablina kamar yadda ka dora shi ga wanda suke kafin mu sai Allah yake karfa ni kaga da kamar da ake bala an tafiya ta kama ka zuwa Lagos yanzu za a sallar ya sai ka dawo ai sallah a nan tunda nan ne garo sai ka koma shi ne isran din wannan nauye-nauyen aka roƙi Allah madaukakin sarki kuma Allah ya ce ya yarda rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana Allah kada ka dora mana abin da ba mu da iko yi dan ba za mu iya ba ce da tariku salatin zan yawa duk alaran mun duka wata ran sai karawa ta tariku salati sai dai ko zaka daina yawo kawai ka tsaya inda kai to Allah madaukakin sarki ya ce karfa an sai ya ce wa'fu anna Allah ya ce karfa an Allah kai mana abuwa Allah ya ce na yarda waghfir lana Allah ka gafarta mana Allah yace karfa aljuna yadda warhamna Allah ka jikan yace karfa aljuna yadda anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu shine maulana maula kenan sai Allah yace fansurna alal qawmi kafir Allah ka fi wace mu akan mutanen da suke kafirai Allah yace karfa to saboda girman wato ayoyin ku duba abubuwan kada yi kamar da aka ce a fatiha ma munajati kake da Allah wani conversation muhadasa ce ke tsakaninka da ubangiji haka a cikin suratul karshen bakara in kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukakin sarki ya ce hamadu ni abu bawa na ya gode ni arrahmanir rahim sai Allah madaukakin sarki ya ce asna alayya abdi bawa na ya yi maliki yawmiddin sai ubangiji ya ce majjadani abdi bawa na ya kamba bana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sai Allah ya ce hada baini wa abdi zuwa ƙarshe kuma gairul maghdubi alaihim wala dhalin sai Allah ya ce haula li abdi wa li abdi ma ta'ala wannan din na bawa na ne a bawa na ya tambaye ni me yake kullun za ka yi sallah shi sa ake son istighfari halartuwa lokacin da ake karanta abun ka halartu yayin da kake duk abin da za ka biya amfanin zuwa makaranta kenan duk abin da ake biyawa kana jin ma'anonin su to ka tashi biyawa Allah ga baka malan halartu yi kokari ga kana iya iske da zai kana halartu abu shi za kar ka sake ka haddace alqur'ani baka jin ma'anar sa kai asara mai yawa wani zai zo bai haddace ba izu biyu ya tsaya sai ka ga ya fi ka amfanuwa wallahi da qur'ani kai kokari ka rika bibiyar ma'anar saboda anan ake samun karfi in kana bibiyar ma'anar wajen za a zo ta yanzu ka ji kamar baka san ta ba wallahi ji za ka kamar baka san ta ba yanzu tsadin nan kawai wata aya da ta faɗo mun na tafiya ba ba wallahi sai na ji kamar ban taɓa jin ta ba da Allah ya ce in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum min ba'di sai nake ta tunani wannan ayar ai zafi in yansurukumullahu idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku fala ghaliba lakum ba wanda yake rinjaye a kanku wa in yakhdhulkum in ku ya tabar da kai wa man zal ladhi yansurukum min ba'd wa hada sai taimaka ma bayan Allah jidda yan siyasa da mutane sun fahimci wannan da ba su wanda kanka ba jidda al'umma za su fahimci wannan shi ke yake wa ala llahi falyatawakkalil mutawakkilin ko mu'minin ga Allah madaukakin sarki ne mu'minin suke dogara me kake so ka ce wala ai ya ai ka san tana cikin wato kalmar da take da ma'anoni da yawa ka gane ko yawa saboda haka majibincin lamari kaga ai zaka ga ce talin maula abi hudayfa in kara ma ma'ana ta biyu maula tana nufin kuma ba na ran bawa a wani gurbin ya danganta da tantancin da zan duko ka fahimta da kyau ko yawwa bararren bawa bawan da aka yanta idan ka yanta bawa yanzu ya zama maulanka abin da ake nufi kenan maulan shine wanda bawan ka ne da amma yanzu ka yanta na in kana bibiya ma misali yanzu ai kana kallon kina jinin larabawa ai za ka kalmomin ku alan wa zalan ko marhaban bika ya maulaya ko baka ji shi za ni cewa tana da ma'anoni da yawa tana da ma'anoni da yawa amma su wasu daga cikin malaman tauhidi kamar in ka duba a kitabu tauhid aya ko wasu kalmomi da ya rika gaya ma cewa zan samu ne ka kauce mu irin su sanyi ko cewa ka kauce musu don gudun kada in dai kana tana da ambiguity kawai ana iya gaya wa Allah a gaya wani to kauce mata kamar gaya Allah kawai sai ka huta irin wannan ladabin Allah ya rika bawa sabai alƙur'ani kamar wannan ayatu cikin suratul baqara da Allah ya ce walakin zurna wasma'u ne a farko abinda Allah ya hana la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u Allah ya ce kada saboda ra'ina a larabci abin da take nufi shine ai dan saurara mu amma kuma wato a wani yaran kuma tana nufin kalmar banza to shine Allah ya ce kar ku ƙara ga fada tunda dai tana nufin dai ma'anar to kai ku rika cewa unzurna wasma'u abin da suke nufi kalmar banza shine ba ko kai aka ga yawo ko ni zagin ka aka in ka ce min ra'ina ni yanzu a larabci cewa kai wawan cikin mu to sai su zubin da tanzan kalmar tana da ma'ana biyu sai su rika gaya annabi ra'ina ra'ina ra'ina sai Allah ya ce kar ku ƙara faɗa ta ku rika cewa in zo na wasu ma'u saurara mana haka shikenan to sai duk abin da yake da akwai mai muni ka kauce wa mai muni kai mai kyau kawai shi ne abin da ke kira abin da yake da ihtimal yake da harshen damu to kar ka biye masa to wannan shi ne na shi ne ayyuka za ka ga an sawa mutum albadari ko badari ya su amma dai mun san ba na gaskiyan bane irin kamar yadda muka faɗi cewa yanzu abu masaudin albadari sahabi ne ma wallantana wanda yake alamanin mu suna ne kawai alami ne eh shi ne ai nace ma badari ya ana sawa mata amma mu mun san sahabbai matan da suka je badar ake sawa badariya to kawai kwaɗayi ne aka sa mata shi kenan mun zan dai ita najeriya ce ba badariya ba shi ne kawai yawwa ba laifi ba ne kansa to wannan shi ne to mala ya ce wannan ayoyi idan mutum ya biya su a cikin dare sun kisar masa wani hadisin imamu bukari ya fitar da shi a cikin kitabul magadi babu shuhudul mala'ikati badran babu da yake magana akan cewa mala'iku sun halitta yakin badar sannan za mu koya daga wannan hadisin wato cewa lallai akwai wato yana magana akan falalar karanta suratul karshen suratul baqara sannan kuma saboda a cikin da zaga akwai ya kunshi usulul din in kana bibiyan ma'anonin amanar rasul bima unzila ilayhi manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa wal mu'minuna su ma mu'mine sun yi kare duk sai aka sa mu'mine kullun amana billahi dukkan sun yi imani da Allah a yana cikin arkanin iman wa malaikatihi kuma sun yi imani da malaikunsa wa kutubihi sun yi imani da wato littattafansa wa rusulihi sun yi imani da manzanninsa sai Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin manzanni gaba ɗayan su bin yadda da su kaga wannan imanin da kai wa sahabbai ba irin sa'am annaba su ake so kai wa sahabbai la nufarriqu baina ahadin min sahabati gaba ɗayan sahabban annabi alaihi salatu wasalam ba ma ware kowa daga cikin su duk mun radiyallahu anhum muke ce mu wa radu anhu to shine yake wa qalu sami'na har zuwa kan to kaga iyanan akwai cikin arkanul iman akwai guda biyar da aka guda hudu da aka kawo to yi ta kai ana so ka biya ta saboda ta kunshi wa'annan wato al'amura sannan kuma wato yana ƙara kwadaitarwa a kan karanta karanta alkur'ani da yayin kwanciya babi na gaba gine babi na babu fadli man yaqumu bil qur'ani wa yu'allimu babin da yake magana akan wato wanda zai tsaya ɗayin daka wajen koyon alkur'ani kuma bayan ya koya ya koyar da annabi yake khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama annabi da bakin sa yake mafi alkhairu shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da shi mafi alkhairu kalmar zaka kalla muna yawan ba da wannan misali ko ko wato mai garin garin ku ne ko mai unguwa ko wani babban mutum da ake ji da shi kalle ka yace ka fi kowa kirki a unguwar nan zaka ga wato za a rika nuna ka ka fi kowa alkhairi wallan za a je ga gwamna kuma dai rashin kirkin gwamna ko shugaban kasa in dai zai nuna ka saboda shi ne number one citizen za a ga sai ka fito za a ta nuna ka to annabi alaihi salatu wasalam da kansa yake wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda ya koyi alqur'ani ko mai koyi ne to shi da wanda yake koyi da alqur'ani wannan lambar da annabi ya bai ita ake so da tunawa ko da yaushe ko da yaushe ita za ka rika tunawa cewa wannan ita ce mafi falalar da ka samu duk wani abu da za a baka awad a duniya bai kai wancan awad din da annabi ya baka bai kai shi ba cewa kai ne mafi alkhairin mutane ka koyi alkur'ani kuma ka koyi shi to sai yake cewa wa fadli man ta'allama hikmatu man wato faqiha da kuma falalan wanda wato ya koyi man ta'allama wato hikmatan hikmata man faqiha ko min fiqihi hikimar wanda da falalan wanda ya koyi hikimar wato wanda ya fahimci alkur'ani ko kuma ya koyi hikimar da take cikin wato ayoyin alkur'ani na fiqh da muka mai da muka faɗa yanzu cewa ka haddace alkur'ani amma ba za ka iya tadabburin ayoyi goma ko ishirin a ba to baka samu falala mai yawa ba dai abin da zai baka falala ne yawa shine ka iya wato karanta aya ka rika tuna sakon da yake cikin ta ka karanta aya ka tuno sakon da yake cikin ta yafi falala fiye da ace wanda ya dace izu goma yanzu yana bibiyar wannan yafi wanda ya dace izu sittin baya bibiyar wannan to akwai falalar wanda wato goman faquha wanda ya fahimci fikihun cikin alkur'ani au gairihi ko waninsa ba amila biha sannan kuma bayan ya fahimta yake aiki da abin da ya karanta wa alima kuma ya sanar hadisi na 466 an ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala to annabi yace la hasada illa fitnatayn babu hasada in ba ga mutum biyu ba a so kai kowa hasada in ba ga mutum biyu ba su kaɗai ake zo kai wa hasada wanda ita hasada mugun ciwo ne da sayyidina ali ya fito maganganu sun kai talatin a cikin maganganun sa yana cewa al'asudu la yabra shi ne hasada ba zai taɓa warkewa ba domin wato eh ba zai taɓa warkewa saboda faɗa yake da Allah shine illar hasada eh saboda inda illar take wato Allah ne yazo Allah cewa ma indakum yanfadu wa ma inda lahi duk abin da yake gurin ku zai kare amma abin da yake gurin Allah yana nan a waje shi ana tiba yana karewa to sai Allah madaukakin sarki yazo yana rabu to tsabar hikimu kake jin cewa kai a baka a hana kowa ko kuma a baka a hana ka kowa ma a hana shi da ba hasada mataki mataki mataki na farko da ya fi muni shi ne kowa ya rasa a zo yanzu da wani abu a ce guda ɗaya ne kujerar maka a zo da ita a ce mutum sai ake zuwa ba sai kawo kaji ne kace wallahi sai dai a baka ya ba za a baka kace to wallahi sai dai a hana kowa wannan mugu kenan Allah an kana neman lamba ɗaya mugu wannan kenan cewa kowa ya rasa wannan hasada ce raqamul awwal wanda mugunci take wa aiki kankace ne wannan ta mamaye aiki ta cinye aiki ne kyau wanda kai da wuri take cinye wannan ita ce lamba ta farko sada ta ne kuma ita ce wanda kake so a kwace na wala a baka wacce kowa ya rasa wannan kuma a kwace a baka nata za a kwace a baka shine hasara kashi ta biyu ita ma muguwar kenan muguwa ta biyu kenan mai sauki ita ce gifta ita ce wanda za mu kawo a hadisi ita kuma wannan gifta ce karka fatan Allah ya ba wa na dukiya yana ciyar da ita ta hanyar Allah Allah ya baka irin da kai baka abin da irin abin da yake ko biyo da nasa wannan hasada ce amma mai kyau shi da malamin ke ce mata gifta ita mai kyau ce wani Allah ya bashi dukiya yana tabi wani Allah ya bashi ilimi yana amfani da shi yadda Allah yake so kake fatan Allah ya ma irin wannan to wannan ko shakka babu hasada ce mai kyau ba cewa kai kowa ya rasa ba ba cewa kai a kwace a baka ba cewa kai a baka irin naka wannan hasada ce mai kyau ko dukiya ko ilimi to shi ne annabi ya gaya mana ne yake ba a ba a hasada sai cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu alqur'ana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ko huwa yatluhu yana biya shi ana al-layl a wasu lokuta na dare shine as-sa'ati wal awqat wasu lokuta yankin lokuta na dare wa ana an-nahari da wasu lokuta na wato rana yini wannan mutum na farko ke kaga Allah ya bashi qur'ani yana kwatanta yin aiki da shi safa da yamma wa rajulun atahu Allahu malan wanda Allah ya ba dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar yana ciyar da kuma ku fahimta da kyau ciyarwa shi kadan zaka gane ba wai aka ce ciyarwa ba dole sai abinci ba ko kuɗi ka ba mutum ya sai riga kai infaki sai ka ba shi kuɗi ya sai abin hawa kai infaki kawai ka ba mutum kuɗi ya kai ko kuɗi ka ba shi ya rizki da yake sunansa infaki duk abin da ka bayar aka yi amfani da jiji ne baki don wasu suna takaita a iya ciyarwa kawai ciyarwa tana cike ta ce wato lamba ta farko amma ba ita ce kawai in baki ba in baki duk abin da za a yi amfani da shi ne in baki yana cikin wata larura ka fahimta ka je kai in baki ne akwai kokarantuka da muke tawa yanzu ake siya mana da littattafai in baki ne ko dukkan baki ne ko kuma wani ya ce kawai so yake karatun nan da ake ake watsawa ai ko wanda muna da su a ƙasa kawai su aikin su kenan in an gama karatu su yi kokari da data da kuɗin zuba da kuɗin foundation din mu za su yi kokari su saka su watsa karatun ko su sako shi a group da ake da shi in faki ne in faki ne domin ba a iska ya samu wannan abin yayi ba da kuɗin zai siya to duk wayannan abubuwan sun faki ne duk wani abu da za a yi na alkhairi kai taka da awar kenan kaga wani yanzu kawai kar shi ba karatun zai ba amma an gama zai watsa shi to na ta da awar kenan kuma in faki ne wani kuma misali za a zo ba da shi kawai je a wani wani abu zai ce a nemo mar kawai ya je a je a nemo mar wani abu na alheri yayi amfani da wannan abun yayi in faki duka hanyoyin da yawa shi ta hanyoyin da Allah ya ba mu na zuwa aljanna suna da yawa ba wanda yake yi rubutu ke ma ita yake ai ba za ka shiga aljanna ba shi da kai wa Allah haka kai maka rabba domin mu kullum iya iya ganin ka kawai za ka gani duk malikarka akwai iya limitin ganin ka amma mu kullum ubangiji na shiga aljanna suna da yawa kawai aikin kai ta nuna mutane to akwai hanyoyi masu haske cewa gunan in kai nan zaka samu alkai nan ba in kai zaka samu sai kuma duhu ne da sai ka hana mutum zuwa amma hanyoyin aljanna da yawa to wannan su ne mutanen da Allah madaukakin sarki wato mutanen da ake so kai wa gifta kai wa kamar wani da na gani ana ta sako hoton sa kwanan nan ina ji na manta amma wancan kudin da ya bayar dala dala wajen dubu goma sha nawa ya bayar kawai eh bai wanda tije ne mutumin Saudiya ne wani shekaran jiya daga ana ta sako shi da tije ya yi shekara kusan 80 kudin da yawa gaskiya da yawan gaske kawai ya bada su cikin fai fi sabilillah alaikum salam na yawa eh eh shi ne muka ce ma babban babban illa shi ne aika bai yanzu mutum zai fito magidanta ga suna wannan da mutum ya fito yana fitowa sai ga gidansa ba wuta zai shiga damuwa amma da ya goyo layi ya ga duk layin babu sai ya ji daɗi irin wannan da ya yi ya zo ya ga an kafa jarabawa duk ɗan kilik ɗin su gaba ɗaya kowa ya ji zai shiga damuwa amma idan ya ga kowa ya faɗi a gurup ɗin su zai ji daɗi duk tana ciki shine aka ce ba wannan ai abin da malam mutawalli sha'arawi da ya zo yana irin wannan yace abin da za ka yi kawai in kana so kai maganin wannan da zara ta ga Allah ya ba wani wani abu ko da irin wannan da zai kace ma sha Allah la quwwata illa billah abin da Allah ya ga dama babu karfi sai ga Allah to sai ka kawo da wannan abu Allah ba zai ba kama ka da wannan abu ma sha Allah la quwwata illa billah haka malam sha'arawi yace duk lokacin da mai tafsirin sha'arawi yace lokacin da kaga wani abu ya da su ko wani ne ka ganshi da wani abu sai ka ta gaya ma sai ka ce wa sha Allah la quwwata illa billah yace kin kana yawan yin wannan Allah zai magance ma matsalar hatta da zuciyarka saboda mugun ciwo ne Allah kuma mutum ya dau ragaba na fada da Allah cewa ba za ki fada da Allah shi ko bai fada da Allah ba shi da riba to kaga Allah da yake abubuwan da suke gurin sa da yawa sai ka zo ka cewa ba zai ba wani ba bayan ya ce ma inda ku duk abin da yake gurin inda mutane ne misali sai ka ce zai kare amma ubangiji ya ce ba zai kare ba me yasa ba za ka roki wanda nasa baya karewa ba shi ne ya baki to tunda nasa baya karewa shi ya baki ka roke shi kai maman Imam Shafi yace Allahu yasbabu in tarakta su'alahu wa bunay adamu hina yus'alu yasbabu shi Allah kuke yake in ka daina roƙonsa to yasa ba za ka roƙar ba kuma kamar yadda na gaya wasu mata satin da ya wuce cewa da annabi yake cewa Allahumma la mani alima a'i wala mu'ti lima mana'a wala yanfa'u dal jaddi min kal jaddi da yawa biya ta muke bayan sallah ba mu halartu ta shi sa mutum zai je faɗi gaban boka to sai yana so a maganin wani saboda yanzu ya samu promotion a gurin aiki ko kuma saboda yanzu kasuwar ta fi za ku ga yanzu da abubuwan suka zo yanzu ni da iya sani na ba ƙananan shekaru na iya sani da ne zaka shiga har yanzu akwai guraren da amma da an fa haka zaka shiga layi guda a kasuwa ka ga gaba ɗayan su kunne ke jawa tun daga farko har ƙarshe amma za ga ana zumunci kuma ba wanda yake kowa ke ne da saboda sun yadda kowa rabar da Allah ne amma yanzu za ka ga kana shago a nan wani ya zo ɗan kusa da kai yana yi kawai wani abu ba komai yake jiyarwa irin naka ba ko wani abu yake jiyarwa kawai sai mutum ya shiga da abuwa wai ya zo kusa da gida na shi wai tare maka kasuwa zai yi shaguna fa kawai zai shiga wani yanayi to kaga wanda abin da annabi yake faɗa ka biya Allahumma la mani alima alai ya ubangiji ba wanda yake hana abin da ka baya wala mu'tiya lima mana'ata sannan ba wanda yake bada abin da ka hana wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi kokarin mai kokari baya amfani da kai komai ya ubangiji saboda tsarin kokarin zai sa wai shi zai sa Allah ya baka kaza a ganin dama ne da Allah yake baya ba to idan mutum yana biya wannan ya san hakan ba za ka yi kowa hasada ba kuma ba za ka rika yi masa kyaji da burin Allah ya haɗa shi da bala'i ba kowa da wanda zai samu ku zo gaba ɗayan da za a ce daga farkon ganda albasa zuwa ƙarshe duk gaba ɗaya kowa kan ce sa iri kaza ne me a ciki kowa rabon sa zai samu saboda haka za ga mu'amalar ka yau da gobe za ta sa ka rike retaining customer kau abu wanda da kai yake son mu'amala ko da yau ya zo kai yake so to kaya a gurin wani kuma da wani ya saba shikenan to da za ka ga amma yanzu za ka ga abubuwan wato sun canza fiye da yadda kake tsammani yadda da kake tsammani zo da haka wannan shine sai mutum ya yaki zuciyarsa akan wannan kuna sana'a kai da wani kowa rabon sa zai samu ko wani ya zo ya ce wai zai sana'a irin ta ka ce ba zai wannan ba kafin ya fara kai kokari kifar da shi saboda kai ya kare ma kasuwa ya kwaci kaji ai gaba ɗaya yanzu to kaga rashin yarda da Allah ne cewa Allah ne kowa na sa ko kuma eh, bayan in kayi na yi ruwan sai a yi wani abu da ake yanzu wanda za za ka ga iyayen mu a da za ka ga duk kantinan za a biyar idan abu ya tashi na buki ko na abu ya tashi na hidima za ka ga wannan masu shagunan irin nasa duk su za su yi mai hidima a gidansa gaba ɗaya su za su yi gaba ɗaya ko su biyar ba zai kaje wai shi ma in na je tashi haka ana zaune lafiya ana gaisa ƴaƴan wannan suna zuwa gidan wannan ana zumunci ana zumunci amma yanzu za ka ga babu wannan wai mutum ya idan ya ga kana da kaya ba ya ya fika karfi yanzu iri dai kuke yi sai yanzu naira goma kake biyar ba sai karya na su naira bakwai kawai sai ka karya yanzu ba haka ake yi a harkar kasuwanci shi za ku gaba a ganin didi mutum yana ta harkar kuma bai da kwanciyar hankali kamar yaya a kan naira goma goma sai sha da Allah ya sauri in kuka kalli rayuwar mu da yawa matsalolin da muke ciki duk mu muka jaza wa kanmu wallahi da yawan matsalolin da muke ciki inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to wannan shine Allah ya datar da mu to kaga illar hasada kenan shi za kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Kafshat al-Anmari yace ya ji Annabi alayhi salatu wasalam yana cewa mutum uku Annabi alayhi salatu wasalam yake cewa salatatun uqsimu alayhinna wa huwa hadithukum hadithan fahfazuhu mutum uku zan zantar da ku akan su eh ina rantsuwa akan su kuma ina zan ba ku labari akan su ku kiyaye sai yace mutum na farko ku sani ma na kasa malu abdin min sadaqati ba wanda zai rika bada kudin sa kyauta ko sadaka kuma Allah ya kauye masa dukiya kullun zai ta karu kuma ku auna ku gani za ku ga mutum bai kyauta kullun baya rasa abu Allah in dai mutum yana saboda hikimar shi ne a ƙarƙashin ka wani zai ci abinci sai Allah ya baka kawai ko da yaushe kai wani abu alheri suna za ka yi cewa Allah ya gode wa Allah dan da Allah ya ga dama kai za ka je a bawa to wannan za ka rika tunawa to wannan mutum na farko kenan wala zulima abdul mazlimatun fa sabara alaiha illa zadahu Allahu aizza ba wanda za a cuce shi wani abun cuta yayi hakuri ba sai Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ɗaukaka mutum na biyu kenan sannan mutum na uku shine babu wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqri ba wanda zai bude wa kansa kofar tumatanci da ruku da bara ba sai Allah ya ƙara bude ma kofofin talauci shi wa shi da aiki ce to kullun zaka ga babu tunda sana'a ta biya mai da abun sana'a to annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato Allah yana rantsuwa da zatin sa cewa sai ya tsora mu kuma ku auna ku gani za ku ga haka ne in dai ba mutum cikin larura yake ba ya mai da abin sana'a to kullum a hafi sai Allah ya buɗe ma kofofin talauci da yawa ba zai gamsu ba wallahi ba zai samu kana'a ba shi za a annabi yake addu'a adabu da kuma daga Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li bima a'ti Allah ka bani kana'a cikin abin da wato ka azurta ni sannan ka fara mun albarka a abin da ka bani wannan tunan kenan ka samu wannan sai ka zauna lafiya sai ka ba dubu goma ce da kai amma wallahi ka bude dubu ɗari biyar sun can kwanciya haka kuma ji kana jin ka cewa bidoniya kana jin ka haka to Allah ya baka kana'a ce kan ni'ini bi ma razaqta Allah ya baka wannan ka huta ai to saboda haka shine mutum na uku sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce zan ba ku labarin wasu mutum uku sai yake ku sani ita duniya gaba ɗaya ta ba ga kilik ɗin mutum hudu ne gaba ɗaya a duniya annaba ne ta zo sulaim ya gaya mu yace mutum na farko mutane kashi hudu ne ko gurf na mutum hudu ne mutum na farko shine bawan da Allah ya ba shi dukiya da ilimi amma kuma yana taka dan dan yana bin Allah da wannan dukiyar da ilimi shine mutum na farko annaba ne ta zo sulaim ya gaya wa sahabbai wannan sannan kuma yana kokarin sadar da zumunci yana kuma fitar da haƙƙin Allah a ciki za ga in zakka ta zo baya kaji yanzu kaga zakar kusan miliyan biyu sai kudin ya kai kusan miliyan biyu sannan za a fidda zakka to baya wannan kyashin miliyan biyu gaba ɗaya kudin da zaka fitar ba dubu hamsin ne dubu hamsin ne a miliyan biyu to baya kyashin ya ɗauka ya ba wa Allah haƙƙin mutane to za ga shi ne mutum na farko mai bin wannan to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku sani wanda ya fi kowa kyakkyawan matsayi a gurin Allah ga ilimi ga kaza ga kaza duk yana amfani da su sannan zai ce mutum na biyu shine mutumin da Allah ya ba shi ilimi amma ba shi da dukiya kuma sannan mutum ne mai gaskiyar lawari ba shi da kuɗi amma yana da ilimi kuma yana kokarin amfani da ilimi amma kuma yana cewa ina ma ina da ilimi ina da dukiya kai na yi aiki irin na wani da yake da dukiya yake amfani da ita ai akwai wanda muke wa jibla da yawa za ka ga mutum Allah ya ba shi dukiya sai ga ina ma kai ne Allah ya ba kai ba kake wannan amfanin da ita to sai yake cewa wato to wannan shi ba da shi da wanda yake fatan samun wato dukiya irin da wani to ku sani cewa a wajen lada sawa'a yanzu wanda zai zo ya yi infaki ya ɗau dubu ɗari ko ɗari biyu ya yi wani abu da ita na taimaka addinin Allah sai muka ji muna jikta ina ba ina ma mu muka yi Allah ya ba mu dukiya irin wannan mu ma mu yi haka to kai ma kana zaune baka da kullira goma Allah zai baka lada zai baka lada saboda haka to shine Annabi alaihi salatu wasallam yake to wannan gurin lada daidai suke sannan sai Annabi alaihi salatu wasallam yake da kuma mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma ba shi da ilimi sai yake ta tabar gaza da dukiyar baya kiyaye dokokin Allah baya tare da zumunta duk wani aikin Allah baya fitarwa kaga mafi munin mazauni a gurin Allah ke sai wani ya ce ina ma Allah ya baki kuɗi shi ma ya irin yadda wani gaba ɗaya kuɗin sa ba idan santa ya buɗe ba kuma gurin da idan santar ba wanda za a je a ta tabar gaza shi tsana ake yi kawai shi ba yake Allah ya baki kuɗi ya irin wannan ko ya buɗe to wallahi yadda za a je duk ran da aka je aka yi alfasha a gurin aka bawa wannan mai gurin zunubi kai ma za a ba Allah ko ko tun da ba ka da ita tun da sha'awa kake to kaga mutanen hudu kenan mutane mutumin da yake bin Allah madaukakin sarki da dukiyarsa da iliminsa sai wani ya sha'awarsa kaga na biyu kenan mutum na uku kuma shine wanda yake da kuɗi amma baya bin Allah da wannan dukiyar sai wani ya sha'awarsa na uku da na hudu kenan wayannan sune kashin mutane hudu a duniya haka annabi ya faɗa Allah ya kiyaye ku saboda haka ga hadisin da muka biya yanzu yana bayani akan jawazin gifta ya halatta ayo mutum gifta Allah ya ba wa na dukiya mu rika fatan ina ma Allah ya ba mu shi za ya sa bai wannan suke ka zo su ya rasulullah da haba an dusur bil ujub ga kuɗi ga azumi ga kaza ga kaza ga tiyarwa sai da wuda ladan annabi yace to ga abin da za ku yi koma gifta ce ba haka da bace gifta ce ta motsa suna ganin dan me yasa za ku kwace musu ladan gaba ɗaya sannan hadisin kuma yana bayani akan falalabi alqur'ani har yau da tadabburin sa bayan kariya kai ta tadabburi sannan kuma hadisin yana nuni akan ni'amar malus salihi li rajul salih ma da lada wato dukiya ta kwarai a gurin mutumin kwarai sannan hadisin yana nuni akan cewa da dukiya da ilimi idan ba su amfani masu ci ba su ba su da wani amfani da kuɗi da ilimi ba in dai ba su yi amfani ba ba su da amfani kwata-kwata sannan kuma hadisin yana nuni akan cewa kai kai kar kai fatan samun irin dukiyar mai cin haram wanda dukiyar da ka san bai tsorurce ta ta hanyar alkhairi ba ba ruwanka da wannan dukiyar saboda me za ku yi tarayya gurin zunubi hadisi na gaba ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليكم السلام يتي akwai alaku rajulun adawu da wani canza hadisi da wani eh bayanin babu ne rajulun adawu lahu alquran mutumin da Allah maka hukuncin sarki ya bashi alqurani ko yawa bayanin babu ne ba a cikin karatun yake ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatayn annabi alaihi salatu wasallam yace ba hasada sai cikin abubuwa guda biyu ba hasada shine wanda muka faɗa rajulun atahu Allahu malan kimin da Allah ya bashi dukiya fa sullita ala halakati aka dora shi wajen kashewa shine halakati ai infaqi wajen ciyarwa sai yace bil haqqi ya rika kashe dukiyar da wajen da Allah yake so wa rajulun atahu Allahu al-hikma da wanda Allah ya bashi ilimi shine al-hikma fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci da wannan hikima ilimin kuma yana sanarwa yana amfani da ilimin kuma yana wato sanar da al'umma wannan su ne mutane guda babi na karshe da ya kamata ku tsaya akai shine babu bayani anna al-qur'ana ala sab'ati ahruf babun da yake bayani akan cewa qur'ani an saukar da shi ne akan harafai guda bakwai wa bayani ma'anahu da bayanin ma'anarsa kaga wannan hadisin yana cikin hadisan da malamai suka yi zabani ne faɗi ko suka karu juna ilimi dan sai da aka kawo maganganu akan wannan sab'atu arufin guda 35 da Imam Suyuti ya zo tsara ya mai da su je da kwakulo magana guda 40 akan ma'anar sab'atu arufin mulla aliyu al-qari da yanzu sai ƙara guda ɗaya ya kawo guda 41 akan me malamai suke nufi da wato sab'atu a harufi me ake nufi to bara mu ji hadisi sai mu koma maganganun mu ji wata ko da guda biyu ne ko uku dan gaba ɗaya maganganun kusan yadda ke faɗa cewa ana komowa ne zuwa ga guda uku da ƙarshe a ɗau guda ɗaya akan sab'atu a harufi na'am nan yace an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kan Umar dan Khattab Allah ya kara masa da yace na sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam naji Hisham ibn Hakim bin Hizam wato ya qara'u suratul Furqan naji yana karanta suratul Furqan ala gairi ma aqra'uha ba irin yadda nake biya ta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha sai na umar yace ni kuma na za annabi ya biya mun ita ya karantar da ni ita wajitu ana a'dala alai yace saura irin in gaggawa in ci kuma yace thumma awa amhadduhu hatta sarafa yace sannan sai nayi mata jinjiri na kyale da sai da ya gama yayi hakuri ya kyale wata gila a waje a cikin sallah yake sun malabbafi hobi da yayi sannan sai na kudin da yake da baya ban sana tukuikuyin shi yake ya kama shi da irin yadda ake mutum da riga haka din nan ya tukuikuyin shi da baya ban da ya rike shi gam yace fa jitu bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tafi da gura annabi alaihi salatu wasallam fa qultu sai nace inni sami'tu hadha yaqra'u ala ghayri ma aqra'at aqra'ataniha na ji wannan bawan Allah yana biya Qur'ani ba irin yadda ka koya mun to fa qala li sai annabi yace da ni bawan Allah arsilu to sakin shi annabi yace wa sai na Umar sakin shi to sun magala lahu da ne yace da shi ikra to kai karanta ya karanta fa qara'a ya karanta qala yace haka da unjila sai da ya gama karatu shi wannan hijab ya gama tsaf suratul furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يبي اصب سيتي هكذا haka aka saukar da ita sai jiyo kan sai da Umar sai ce da shi kai ma ikra kai ma karanta bakara ya karanta kare yace haka za un dila sai na Umar da gaba a ma ta sarwayar yace haka aka saukar da ita sun magana ni da ne yace da ni ikra wato bakara to bakara yace haka za un dila sai yace innal qur'ana kai Umar ka sani cewa shi Qur'ani unzila ala sab'ati ahruf an saukar da shi akan harafai guda bakwai faqra'u ma ta yasara karanta abin da ya sauka daga cikin to wannan shi ne janyo maganganun da malamai suka yi ta yi dangane da abin da ya shafi sab'ati ahruf magana ta farko shi ne wanda suke cewa ana wato a cikin maganganun da aka guda arba'in da ɗaya shi ne babu magana guda uku kawai wanda suka ce ana nufin alfaz mukhtalifa wal ma'ana wahid shine lafazan su sha bamban amma ma'ana ɗaya da Allah yake wal anhum la'anan kabira sai wata kira ta ce wal anhum la'anan kathira an fahimta da kyau ko kaga alfasin sun canza amma ma'ana ɗaya da Allah yake in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko fatabayyanu ko kuma kan mu dau wannan mu dau mai sauki ma misali da Allah madaukakin sarki zai faɗa kamar kalmomin um aqdin da kuma ta'al ko halumma halumma ilaina wani yazo ya biya da ta'alu ilaina aqbilu ilaina to shine ma'ana ta farko da suka ce da za zai zo akan wannan ma'ana ko wata misali da muka inda aku fatikum bi nawai fa tabayyana fa tasabbatu a wata qira'a duk ma'ana ta ma'ana ta biyu shine wanda suke cewa luga ne a lugat ne guda bakwai lahaja kamar yadda ake cewa hausa bakwai ko ina ji haka ake faɗa hausa bakwai a kaga wannan gurin to su ma laraba suna da yarurruka kala kala misali a larabcin sai zanto yadda kake jin hausa sokoto da ta zaria da ta kano da ta maiduguri da ta kaza misali to sai zanto su ma a wannan lahajan din na su guda bakwai lahajoji ɗai ɗai ɗai ɗai guda bakwai kenan domin akwai misali lahajar ƙuraishawa akwai ta banu bakri kamar yadda malamai suke kawowa banu bakri sannan akwai lugar asad duk wannan luga ne sannan akwai lugar banu tamim duk suna da lugar din haka mai da ake bada labari aka ce lokacin da za a fara labaran bbc da wata an tun da kaga ma'aikatan da yawa akwai akwai kanawa akwai zazzagawa akwai zakkwatawa aka ce to me za a rika baya wa taken cewa yayin da za a zo a fara haka yanzu aka zo aka ji ce london ke magana misali aka ce ba zakkwace zo ya ce bbc ka batu sai suka ce kai wannan bai ba gaskiya don wasu ba da suka tashi ziyarar ko sai aka yi bbc ka ɓaɓa su ɓaɓa su sai da wani zai da landan ke magana aka ce wannan ita ce wai baka ne ba sani ba ko ko ko irin maganar wato bulani ne da bare bari kanawa suke wa zakwatawa ce BBC ka ba su aka ce bai ba ko ka ba su to ka haka mai irin wannan ne misali za ga akwai abubuwan da da yawa a yaran a yaran hausa za ga yadda ake faɗarsa a kano in kaje zariya ko ka tafi shiga wannan ba sai ga wani abun ya canja to nan sune lahajatin malamai suka ce wannan maganar ake sune lahajatin gaba ɗaya daga bayan sai na Usman bi ya hada akan lahajar kuwa akan lahajar Qurayshawa shine al-rasmu kuma ana ce ma al-rasmu ne saboda gaba ɗaya da Qur'ani gaba ɗaya gaba dugu balarabe ne kawai zai iya biyawa shi sa wasu a wancan lugogin da ake magana shine a wancan maganganun da ake cewa da Qur'ani idan ka zo ka gani kamar fi da shi a haka za ka ganta a shafa idan balarabe ya zo wajen da shi kawai shi ya san nan gurin da digo uku san kawai dauri baki uku ne shi kamar ba da ta da sa aka ce wannan hurubul mabani din su ne aka zaci gida bakwai shi ne tabata a hurufi kamar yadda za ka kalli ba da ta da sa kamar sirrin suka ce wajen ita kadai sirrin wajen harafai bakwai take represent ita kadai a yadda ake rubuta ta a da ba ita ba idan ka zo kai ne zaka zo ka gane cewa me digo ɗaya ce a kasa ko me biyu ce a sama ko me uku ba za ka ga komai a kanta ba wasu suka ce wannan su ne sab'atu a harufin a magana ta hudu kenan da malamai suka kawo to a magana ta ukun da zamu kawo shine shine kuma wasu malamai suka ce qira'at din nan dai guda bakwai da kasai da imamu shafi'i imamu shafi'i ne qira'at kun san guda biyu akwai ne sunansa wannan mai mai al'isi samu bi sunna mai muwafaqat ba shi ba shine karamu shi ma mushadiri shine wanda ya rasu a shekara ta 500 da da 90 to shi muke magana ya yi wancan da wajen shekara 20 da wani abu to shine za ku ga ya kawo kamar da ibn jazari da yawa malamai yanzu yan qira'at sun fi tafiya akan a duk zabanin da aka yi akan cewa qira'atu sawa'i ake nufi qira'ar kaga akwai qira'ar nafi al madani in kana so kai haddace da wuri sai ka rika ba su garin kawai wata formula zan ba musamman almajirai yan uwana to a nafi al madani kai shine dan madina da almajiransa guda biyu ko kalun da wani shine nafi shi dan madina ne sannan sai ka dawo maka sai ka ce ibnu kathir min makki ko ka ka fara da madina ka zo maka an fahimta da kyau ko yawa sannan kuma bayan ta je maka sai ka dawo iraki a cikin iraki ka dau garuruwa dan daga maka da madina kuma garin iraki za koma anan kare aiki a cikin iraki sai ka zo duk ka raba musu sai ka zo ka ce abu amrin al-basri abu amrin al-basri sai kuma ka ce ibnu amir al-shani ibnu amir al-shani ka guda nawa kenan hudu a qura'u sab'a da muke magana akai mu guda bakwai saura uku to kaga wanda suka rage ma a guda uku dawa dawayi za ku iya tunawa akwai hamza akwai imamul kitai sannan akwai wa kashi nan mai hafsu da wani waye mai hafsu kai da andaluni hafsu da yadda muke biya waye mai kira asim ne ala gafa ta bala asim an gane ko kaga hafsu an asim ake cewa to shi kuma gaba daya al-kufiyun duk yan kufa ne dukkan su yan kufa ne kaga nafi'ul madani ibn kathir al-makki cewa abu amr al-basri kaga wannan wannan uku kenan ibn amir al-shami ko da sauran da hamza da kitai da asim didan kufa al-kufiyyun shikenan to kowa kuma da dalibansa guda biyu shine ake cewa ruwaya ta hudu sannan da guda uku wanda aka yi sabani a kansu amma za ga ya zama kira'a goma wanda kuma gaba ɗayan su ba wanda bai halatta kai karanta ta ba kai sallah da ita kai tafsiri komai ma kai da ita duka ruwa ya tsani yanzu kamar wata kira'a wanda wasu malamai suke cewa an ji hijab ya biya ai ta kai ta tufiki ya ji yana biya wanda bai wahala a garuruwa yanzu ba wani gari da yake aka ce yana biya amma kamar kanun alibiya ita ake yi sabin ba a kalibi a kan mutum ya je libya zai kai ta ake misali zuwa yi tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira misali fi jira kuji تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا yana idgamul kabir shi ne irin wannan allazi khalaqa khalaq sai ya shigar da yake cikin kaf da kaf da kaf dama da an samu wannan tajarubin kawai shi gaba ake sai ya kuci ne sai ya gaba ya kudin da shi ya ce ba haka ake karatu ba to shi ne za ga yadda za ka ga alhamdulillahi wa qalun um tilafin ne ne yake in ka zo ka ji wani yanzu duk inda ya sami mun jami'i الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين haka zai biya ta sannan mun warke roji ma zai biya maliki yau bitin amma kuma ba zai yi wato maddar mim din ba sai ta samu hamza a gaba hamzatul kadim sai ta same kuma duk malamin su guda ɗaya ne sai kowa ya rike bangare ɗaya sai ake kiransa da wannan sunan kawai eh saboda haka sai a ce ma wa warju an naji kalun an naji duk ɗaliban ne shi ƙarin gaskiya duk annabi alaihi salatu wasallam shi ya koyar kowanne ya tsaya a lahaja guda ɗaya wanda yake ganin ta fi daɗi to suna suka yi da ita sai ake kiransu da wannan sai ake kiransu da wannan to saboda haka wannan shine ko kuma misali inda za a samu bambancin kalmomin da muke faɗa قراءة حتى إذا ساوى بين السلفين قال انفقوا sai wani ya zo ya biya hatta ila sawa baina sudufaini qalan fuqu hatta ila sawa baina sadafaini duka qira'a da annabi ne koyar duka to so da haka kaga aje game da muke ta faɗa shi da za muke da hankalin musamman ɗalibai yan uwan kawai wai ta yi sauka wai ta gama Qur'ani Allah gafarta malam ta sauke shi kenan ka gama kuma a gidan kuma an yadda ka sauke ka gaba kudani wa qalu rabbana ba'id baina asfarina sai ce ba'id baina asfarina ko ba'ada baina asfarina sai kuma Allah ne koyar da ko wanne وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله حكى kaga kaga majisira irin wannan hu da muke da guri dai abu yake a cikin suratul furqan ko daidai ila fihi muhala amma shi ibnu kasir duk inda ya samu ko ila to sai yayi wannan shi ibnu kasir duk inda ya samu sila to sai ya gata to kaga irin wayannan abubuwan kuma wato zai saba shi awa qur'ani sosai sosai kuwa saboda musamman in qur'ani ne yanzu Allah ya taimake kana iya bibiyar wayannan to za ga wani da kira'at za ka lallasa shi saboda idan ya zo kaza sai ka ɗauko ta ma'anar da kake to ai wannan alƙur'anin ya zo a ruwaya kaza kuma cewa akai kaza da Allah ya ce wal anhum la'anan kabira sai ka ce ai cewa la'anan kabira da yawa da irin wayannan su ake lallasa eh kace ni to warhe a da rigima kake wallahi ai ta ba wata kira ba ce warhe ba hauke ne da rigima ya mai da kara yau wai da ba wata kam ai kaga wai ta yi kamar wanda ha da ake biya wa sai a ce warhe wannan ba wata kira ba ce ba ta qur'ani ne wannan tsakani da Allah mu ga wa kan gaskiya in hafsu zai biya wa du'a wal layli idza saja in warji zai biya zai ce wa du'a shi ma ba zai zai ce wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala la akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث رواية ورد كلام amma ba warke ba abin ba ku ba da wannan yi ne dai Allah ya kyauta to zo da haka kaga dole ne wato wajibi ba shi ta wato ma'abota abin musamman wannan abubuwan wajibi ne mu bibiye su wajibi ne mu bibiye su qur'ani wane mutum wane mutum ai iya wannan kawai kada yayi wa hidima zai zamto har karshen rayuwar ka ba to shine sab'atu ahrufin din da malamin suke faɗa to an saukar da shi akan harafai guda bakwai to mun wuce lokacin ka ka sa mana kai ruwa yau mun wuce to wannan shi a dunkule ina gaba sai a nan sati mai zuwa sai mu karasa eh sai mu doro mu faro ta kansa mu tunda mu kun yi bayani kawai mu wuce abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya ji mu na asara ko mugun ciwo in ta buri nawa ce a aiki competition a harkar kasuwanci ba haramun bane misali yanzu malam ibrahim tela ne ni ma tela ya kawo ta gurin sa don yake don yau ko ba ai ba laifi wa Allah ba kai ma bai ma laifi ni ma bai mun laifi ba ba tsayina na makocin sa ni ma na ga zama ne kawo ta ma ba laifi bane ka fahimta da kyau business strategy da kake faɗa ban ga wani matsala a cikin ba strategy ne kowa baka ji abin da Annabi alaihi salatu wasallam ya gaya wani sahabi ba cewa iya gojewa ka da dabara ka ji ne saka yi samun riba kalmar mutu mai wayo da dabara ba wai tsora riba ba ko da faran mutane a iya yadda mutum ya iya business shi ne zaka yadda yake samu alheri ba laifi ne wallahi ba a wannan kawai leƙen asiri ke leƙen asiri ne ka je ka hajiyo price ɗin wasu ai ƴan kasuwa suna yi kamar ɗazu mun bada misali wani zai ji price ɗin ke kayyana ta ka fahimta da kyau ko leƙen asiri ne ya rage kuma na mai siya yanzu idan ya zo ko da naka naira biyar ne na goma in ya ga dama na wajen siya ya rage na mai siya kawai in ya zo wannan kawai dai amma maganar da yake yi magana ina ji kuma na bu fahimtar zama biye da kai cewa ma ke strategy din da yake magana akan wannan ka zo ka kawata abu kai wani abu duk ya halatta ya halatta ka kawata kayan ka dan kai samu samu riba da alaikum salam tadabbur abinda ake mun tubara a gurguje tadabburi shine abu na farko matakai suka kawo wajen guda uku ko hudu mataki na farko shine wanda yake alayi da Allah yake afala ya tadabbaruna alquran mataki na farko shine ana bi alqurani kana jin ma'anar kubu da kubu wataƙila ma Allah ya hore ma kana iya tuno cewa akwai asbabun nuzul cewa an saukar da ita guri kaza idan tana da shi sannan lokacin da ake jiya ayar ka rika tuno cewa fa dalilin kaza Allah ba ya saukar da ayar sannan ka gane babu tsakanin wani da wani shine lamba ta farko lamba ta biyu shine ka zo ana biya alqur'anin ka rika jin ma'anonin wasu ayoyin wasu kuma sun buje ba wannan ma tadabburi ne lamba ta uku shine da an zo yanzu ana karanta alqur'anin kai ba za ka ji ma'anonin ba amma da ka ji an ce fir'auna ko musa sai ka tuno cewa ba gumurzun annabi musa da fir'auna kamar da nake yawan ba da misali cewa in ɗan wasa hausa ne yanzu da mutum ya zo yana jin ana fara bayanin wato me dadin kowa zai ce akwai kame a ciki akwai shi ne tadabburin wasa hausa ko na wasa hausa ko in boko ce kana kana kana tuno 24 hours ka tuno akwai jack bawa misali ka fahimta shi ne shi ne 24 hours ka fahimta da kyau ko to wannan shine abin da zaka idan qur'ani ya to ana biyawa to ko ya fara sabbi ma rabbikal a'la kawai sai ka tuno lokacin da ana tafsirin wannan aya bayani ake akan girman Allah ko da baka gane ba sannan da an zuwa sai zo bi Ibrahim wa Musa ka tuno cewa ai labarin annabi Musa ne da annabi Ibrahim tara shine tadabburi karka take dai a gama qur'anin a gama biya ko a sallah ko a wajen sallah baka yi ɗayan uku nan ba idan baka yi wato mutum ya faɗi eh ko da iya fatiha ne yanzu misali idan ka zo ai kina ga ya ma na qur'ani ai akwai gurin da baka zo gurin ba ma zaka san cewa kana ji zaka san cewa akwai wata wani abu da Allah ya ce fadam dama alayhi rabbu kawai ka rika jin cewa kai ba fa dadi a da daburi ne ka bin da kyau ko yawa yoji ne kawai wallahu almusta'an wa alayhi tukulan allahumma amina bi awdanina wa aslih haymatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام akwai yan uwa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai waɗanda wato aka yi wa aiki daga cikin iyaye da da suke wato iyayenmu da suke halarta wannan masallaci wasu ma wato har sun samu fitowa muna fata Allah ya kara musu lafiya Allah madaukakin sarki ya sa kafara dangane da rashin lafiya iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa wato ya da rama a wurguran idan ta mu tazo Allah ya sa mu fita da cewa imani Allah ya kara ruba mana asiri duniya da lahira Allah ya sa ilimin mu ya amfani mu duniya da lahira muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin ka masaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ka ba mu ikon bin Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ka ba mu ikon guje maka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma kunna fiyatina ila ta'atika wa la tukina ila anfusina an fata'ana wa qalla min zalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين